أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatunmu na manzuma ta nuniyatul qahtani rahmatullahi ta'ala alaihi za mu tashi baiti na ɗari da uku ko? eh? ɗari da biyu afuwa eh? da biyu ne ku yawon daidai ne ɗari da biyu za mu tashi ka yana da namba ku kwanan wata yau daren wata ke daren alhamis 23 ga watan biyar jima da al'ula 445 Malam yana cikin bayani kan abubuwan da za su faru ranar gobe alkiyama. To za mu tashi baiti ɗari da biyu. قال الناظم رحمه الله وعليه عرض الخلق يوم يوم معادهم وعليه عرض الخلق يوم معادهم للحكم كي يتناصف الخصمان للحكم كي يتنافس الخصمان تنافس يكفو تناصف محمد أكله للحكم كي يتناصف الخصمان للحكم كي يتناصف الخصمان والله يومئذ نراه كما نرى والله يومئذ نراه كما نرى قمرا بدا للست بعد ثمان قمرا بدا للست بعد ثمان بعد ثمان بعد ثمان يوم القيامة لو علمت بهوله يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان لفررت من أهل ومن أوطان يوم تشققت السماء لهوله يوم تشققت السماء لهوله ويش- وتشيب فيه مفارق الولدان وتشيب فيه مفارق الولدان يوم عبوس قمطرير شره يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشان في الخلق منتشر منتشر عظيم الشان والجنة العليا ونار جهنم والجنة العليا ونار جهنم داران للخصمين دائمتان ناران للخصمين دائمتان يوم يجيء المتقون لربهم يوم يجيء المتقون لربهم وفدا وفدا على نجب من العقيان وفدا على نجب من العقيان ويجيء فيه المجرمون إلى لظى ويجيء فيه المجرمون إلى لظى يتلمذون يتلمذون تلمذ العطشان يتلمذون تلمذ العطشان ودخول بعض المسلمين جهنما دخول بعض المسلمين جهنما بكبائر الآثام والطغيان كبائر الآثام الآثام والطغيان والله والله يرحمهم بصحة عقدهم والله يرحمهم بصحة عقدهم ويبدلوا من خوفهم بأماني ويبدلون من خوفهم بأماني وشفيعهم عند الخروج محمد وشفيعهم عند الخروج خروج محمد وطهورهم في شاطئ الحيوان وطهورهم في شاطئ الحيوان حتى إذا طهروا هنالك أدخلوا حتى إذا إذا طهروا هنالك أدخلوا جنات عدن وهي خير جنان جنات عدن عدن وهي خير جنان فالله يجمعنا وإياهم بها فالله يجمعنا وإياهم بها من غير تعذيب وغير هوان من غير تعذيب وغير هوان
na'am to yana cikin bayani dangane da abin da ya shafi halayen da mutane za su tsinci kansu ranar gobe alkiyama rabbi sallim wa aghfir warham wa aghfir warham yace wa alaihi ardul khalq yawma ma'adihim wato haƙƙi ne akan Allah shine alaihi ba shi Allah shi ya ɗora ma kanshi ƙarshen suratul ghashiya ثم إن علينا آه، حسابهم إن إن إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم gatin da hurumin ubangiji ne sai abin da ya tabbatar ma kanshi to shine wa alaihi ardul khalq yawma hisabihim aw yawma ma'adihim Allah ta'ala ya daura ma kanshi bujuro da halittu ranar koma wasu zuwa ga ubangiji lil hukmi a bujuru da su domin ai hukunci kai ya tanasafa al-khasman domin ai adalci tsakanin masu rikici biyu wane na da haƙƙi gurin wane to su je su ma junan su shari'a a gaban ubangiji subhanahu wata'ala ko kuma khasman ana nufin tsakanin muminai da kafirai hadhani khasman ikhtasamu fi rabbihim tace fallazina kafaru قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار آه الذي كنتم بها تكذبون وقيل لهم ذوقوا عذاب ال- آه، عذاب السعير كو cikin hajji to kaga nan ana magana kan kafirai sannan sai ya zancen mumine a baya sai ya ce wa hudu ila tsayibi min alhaqi wa hudu ila siratil hamid to kaga kenan khasman wanda suka yi rikici tsakanin musulmai da kafirai muminai da munafikai masu gaskiya da batattu an fahimta ai. ko kuma khasman tsakanin rikici tsakanin mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lattu addunna alhuquqa ila ahliha kowa sai an maida mai haƙƙin shi ranar gobe alqiyama yawmal qiyama hatta yuqada lishatil jalha min ashatil qarna har akuya mai kaho da ta tunkuri mara kaho sai an rama mata za a ba waccan kaho ta rama so hisabin su very simple ba wahala kawai kin cije ta torama kin tunkure ta torama sannan sai a ce musu ku zama ƙasa idan aka mai da dabbobi ƙasa sai kafirai su ce ya laita ni kuntu turaba yawma idhin yawaddu alladhina kafaru wa asaw ar-rasul law tusawwa bihim al-ard wa la yaktumuna Allah haditha Allah ka tsare mu والله يومئذ نراه كما نرى قمرا بدا للست بعد ثماني تبتر دوتا عقيدة ranar alkiyama za mu ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, tafa'ulan inda mumine ne za su gan shi, su kafirai ba za su ga Allah ba, shi yasa su ma suka ce, wanda ya ce ba za a ga Allah ranar alkiyama ba Allah ya sa shi kar ya gan shi, imana. Domin kafirai ne ai Allah ta'ala ya ce, kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun, ko ba haka ba? wa'innan kafirai za a kange su daga ganin ubangijinsu ibn qayyim ya ce kenan in haka ne to su muminai mafhumul mukhalafa su za su ga ubangijinsu Allah ya sa muna cikin su ganin ubangiji a cikin aljanna ya fi komi daɗi lillazina ahsanul husna wa ziyada ziyadar annabi ya fassara ta da ganin fuskar ubangiji subhanahu wa ta'ala to wallahu yawma idhin Allah a wannan rana narahu za mu gan shi kama nara kamaran kamar yadda muke ganin wata bada lissiti wanda bada wanda ya bayyana lissiti ba'da thamani lokacin da ya kai to gwaranci kuke so a yi ko a faɗi kawai sha hudu eh shida bayan takwas sha hudu ka yi gwalangwalan ko ba shi ne ba a karatun gado a dinga cewa rubu'ul ushiri ko a karatun zakka ce rubu'ul ushiri zai fitar da ɗaya bisa hudun ɗaya bisa goma kaga kai ta buga kan mutum in ba ya san lissafi ba to ka ce mai ɗaya bisa arba'in dan a zauna lafiya kakka buga mai kwakwalwa tunda an kasa kashi abu a kasa shi goma sai a ɗauki ɗaya a kasa shi hudu cikin kashi goma sai a ce ɗaya bisa hudun ɗaya bisa goma shine rubu'ul ushri ushur shine ɗaya bisa goma sai a ɗauki ɗaya cikin wa'incan goma sai a kasa shi hudu sai a ɗau ɗaya kaga wannan kwatancen wani sai ya ɗumauta daga ce mai ɗaya bisa arba'in eh ko da yawan mutane ba za to haka shi ma nan kaga yawan badali sitti ba da samani watan da ya bayyana a daren sha hudu sai ka zauna lafiya amma lissitti ba da samani ya kawo shi don waka shi ta ɗaure ne ta miƙe ya ce bada li'asharata sana kaga li'asharata li'arba'ata ashar lailata arba'ata ashar kaga baitin ba zai dauka ba sai ce bada lissitti ba'da ba'da samani wannan ke nuna maka kwarewar kahbani a wurin waƙe kamar da zamu ji can ƙarshe yana yaban dangin su kahbanawa cewa in dai magana ce da zara takobi to fa su ba baya ba tsayi wanda kuma dama kusan larabawa a kaha babban abin fariyarsu abu biyu ne dama shaja'atu wal zalaka shaja'atu wal fasaha jarumta da hikima iya magana wanda ya rasa ɗaya daga cikin wa'innan tuyayi abin kunya ya kasa kara kan shi da baki ya kasa kara kan shi da makami a ya bani an fahimta ko bai to da haka sai ce za mu ga Allah ranar alkiyama kamar yadda za mu ga watan da ya bayyana daren sha hudu wannan asali hadisi ne cikin sahihai ne hadisin jarir ibn abdullahi al-bajal na salam ya ce innakum satarawna rabbakum yawmal qiyama kama tarawna al-qamara laylatal badri la tudammuna fi ru'yati ce lallai za ku ga ubangijin ku ranar alkiyama kamar yadda kuke ganin wata daren sha hudu babu turmutsutsu babu turereniya ba za ka ce ɗan matsa ka kare mun ba. To, a nan me aka kamanta, Ubangiji aka kamanta koko mutanen da suke ganin watan haka za su ga Allah. Ko aka kamanta? Ya kawo kafin ta shibe. Ganin mutanen aka kamanta ba shi Ubangijin ba shi, ai ba zai yiwu a kayyafa shi ba. A ce Allah kama da kaza ba zai yiwu ba. to yanda za yanda mu mutane muke ganin wata daren sha hudu ai annabi ranar da ya faɗi hadisin a daren sha hudun ne watan ya fito ya yi haske to kala abin da ake cewa magana ke ta da magana ashe'u bi shay'i yuzkar da ya ga watan nan yayi haske sai ya ce ai ko za ku ga ubangijin ku ranar alkiyama kamar yanda kuke ganin watan nan kaga ba watan aka kamanta da ubangiji ba ganin watan ne aka kamanta da ganin ubangiji kenan tashbihin na komawa zuwa ga su muminan an gane ko yanda ba wani turereniya za a ga wata haka za a ga ubangiji subhanahu wa ta'ala yaya za a gan shi sai mun ganin tana mun aljanna sai in muku bayani ko da yake kuna gurin ko kila to amma anan fa duk baka da yanda za a ka iya bayani domin shi la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar an fahimta to kaga wannan ya tabbata za a ga ubangiji subhanahu wata'ala a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa idan ‘yan aljanna suka shiga aljanna sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce musu a turiduna shay'an azidukum kuna son wani abu da za a ƙara muku su ce alam tubayyidu wujuhana ya ubangiji ka wato haskaka fuskokinmu alam tudkhilna aljanna ba ka shigar da mu aljanna ba wato najjina minan nar ka tseratar da mu daga wuta yau me rage ku ai komai mun samu qala fa yakshifu alhijaba sai Allah ya yaye labule ko ya yaye hijabin da yasa ba a ganin shi fama u'tu shay'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim azza wa jalla duk abin da aka ba su bai kai wato ganin fuskar Allah soyuwa da jin daɗi a cikin zukatansu ba mafi alkhairin ni'imar aljanna kenan ranar da 'yan aljanna za su ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda wannan cikin alkur'ani Allah ya yi ya ambaci haka yace wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskoki a wannan rana nadiratun suna cikin kyalli da annashuwa da walwala ila rabbiha nadira saboda za su yi dubi zuwa ga ubangijinsu wato magana disin idanka a rayuwarka khilqiyyarka ta duniya ba za ka iya ganin Allah ba kyawun ubangiji domin inna Allah ta'ala jamilun yuhibbul jamal da hasken ubangiji Allahu nuru samawati wal ard da wato ainihin matsayin shi da girman shi da ɗaukaka shi sun fi ƙarfin idan ƙwallon tarkin idan ka iya ganin Allah a duniya shi yasa in an shiga aljanna ma sai an ma yan aljanna panel beating sai an musu toli ake cewa ko an yi musu buga-buga an musu wankan tsarki an ƙara tsaftace fuskar su da kyau an ƙara musu sinadarai shine wujuhun yawma idhin nadira suna walƙiya suna haske sannan sai ubangiji ya buɗe sai su ganshi amma a nan duniya ba mai iya ganin Allah shi sa annabi Musa ya nemi ya ga Allah lokacin da ya gana da ubangiji ya ji daɗi ya yi murna ya farin ciki sai ya ce rabbi arini anzur ilaik Allah ka nuna mun kai in ganka Allah ce mai lantara ne ba za ka iya gani na ba walakin inzur ila aljabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani lace falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa nan take Musa ya fadi ya suma da ya tashi sai ya ce subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul muslimin na yadda ba iya ganin ka a duniya sai a lahira zamakhshari da yake mu'tazili ne mu'tazilawa su sun ce ba za a ga Allah ba duniya da lahira sai ce lan tarani din nan abadiya ce har abada har aljannan ba za a ga Allah to lan din nan shi yasa malamai da dama ciki har da ibnu malik da cikin manyan malaman nahau yace ba a cewa lan tana fa'idantar da nafiyul abadi sai dai a ce nafi at-tawkidi korewa ne na karfafawa ba za a ce har abada ba don kar a koma gidan mu'tazilawa daga su suka ce ba a ganin Allah aka ce musu ato da kai ta mamaki ko ga aya ga hadisi ga dalilai mutawatirai dan mas'alar ru'ya tana da dalilai mutawatir galibi masail da aka saba tsakanin ahlus sunna da da yan bid'a za ga hadisan su mutawatirai wasu ma ayoyi ne burjik ga sani kan matsalar istiwa'i ga ayoyi ga hadisa ibnu kan ce dalili dubu sai kai dubu biyu ku zo a tattauna suka ce ba za a tattauna ba amma ba zan bami yadda ba ya ce ku yi rubutu mu muku raddi ce a to mu gashi mun yi ku yi raddi ce a to a zo a yi muƙabala a a to yanzu mu je a yi ɗawafi a gaban ka'aba a yi alatsitsi tunda ba ku so a tattauna ta ilimi ko to a zo a yi mubahala suka ce ba za a yi ba ka rufe mutane ba to sai ya ji haushi ya yi aman nuniya baiti dubu hudu nuniya waccan ba wannan ta ibn al-qayyim kila inda rai da lafiya wata ran mu an tayo ta insha Allah ta'ala to dan haka kaga ba su da ba su da hujja ga aya ta ce za a ga Allah hadisi ya ce za a ga to amma halin su da suka saba ko ya akai da jaki sai ya ci kara sai su bankare ayar su karkatar da hadisi an ce wujuhun yawma idhin nadhiratun ila nadhiratun ila rabbiha nadhira fuskoki za su ga ubangiji da suka ce ba ganin Allah zai ce to me zai suka ce a jira ake nufi nadhira ana suna jiran sakamakon ubangiji sai malamai suka ce to me dalilin ku da ya kautar da wannan zahirin daga asalin shi domin ba a karɓan fassara sai da dalili karɓaɓɓe da kuma babu a ina ne annazaru ya taɓa yin ta'addi a yaren larabci ya yi ta'addi da ila kuma ya ba da fa'idar intizar ya ba da ma'anar intizar na jira babu shi annazaru yakan zo da siga uku a larabci ko ya yi ta'addi da fi eh, wanda shi ma'anar shi a tadabbur wa ta'ammul kamar yadda ya ce alam yanzuru fi malakuti samawati wal ard kaga fi malakuti sama kallo na tadabburi kai ta'ammuli ko fa nazara nazratan fin nujumi ka kallo ne na tadabburi fa qala inni saqim ko dai fi an-nazar yayi ta'addi da ila shi kuma ma'anar shi gani na ido ma'anar shi ganu gani gani na ido na ido kamar nan gurin wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha nazira ila rabbiha nazira afalam min yanzura ila al-ibli kayfa khuliqat kaga shi ma gani ne na ido ko tunda ba za a ce yanzurun ila al-ibli suna jiran raƙumi ba kaga ba zai dauka ba dole gani ne na ido to shi ma can gani ne na ido sannan annazuru yakan zo bai yi ta'addi ba bai yi ta'addi ba ma'ana ya kai zuwa ga maf'ulun bihi kai tsaye to shi kuma nan ma'anar shi shine jira din suka ce unzuruna naktabis min nurikum kaga ku jira mu ko fantaziru inna ma'akum minal muntazirina kaga bai ce muntazirina ila kaza ba kaga jira ne wannan to kaga dalili na farko da ya nuna cewa annazaru a nan gurin gani ne ake nufi zuwa ga fuskar Allah gani ne na Allah subhanahu wa ta'ala tunda hadisi annabi ya roki Allah ka bani dama ka ainihin hore min annazaru ila wajhika dubi zuwa ga lazzata nazari ila wajhika jin dadin gani zuwa ga fuskarka to ka kenan annazar na gani ne saboda yayi ta'addi da ila na farko kenan sannan na biyu ambatan fuska tun da gani da me ake yi da ido ido a ina yake a fuska sai ce wujuhun yawma idhin nabiratun ila rabbiha nazira tun da aka ambaci fuska kaga dilala ta iqtirani ta nuna ganin idan da ke jikin fuska ake nufi an fahimta san dalili na uku sunna ta tabbatar ta fassara wannan da cewa gani ne za a ga Allah subhanahu wa ta'ala sai dai ganin ba irin yadda kake ganin kowace irin halitta ba da kowace sifa ta ubangiji ba ɗaya take da ainihin sifa ta halittu ba to da haka za a ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin aljanna Allah ka samu na cikin masu ganin يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان رانا القيامة da ka san irin firgicin shi alhaulu shine tashin hankali abin tsoro da ka san ban tsoron da ke cikin ranar alkiyama la fararta min ahlin wa min awtani da ka tsere ka bar iyalanka ka tsere ka bar garinka dan tsabar bautar Allah wa tabattal ilaihi tabtila saboda tsoron kar masifa ta wato ani zunubanka su ma yawa da sai ka haƙura da kowa ka dukufa cikin bautar Allah wani zai ce a to ka gwada mana ai ba za ka iya ba in ka ce ka fita daga al'umma ka koma bayan gari wani sabon zunubin za ka yi sau ba za ka iya tankwara zuciyarka ba ba za ka iya ba Allah ya kaddara ka rayu cikin al'umma kuma ka yi haƙuri da su sannan ka rayu cikin al'umma ka yi kaffa kaffa da taka tsantsan da su kar su halaka ka yawmun shi wannan yinin na alkiyama wani yini ne wanda ta shakkakati sama'u li haulihi sama daddarewa take saboda tsoron shi so dabban tsoron da ke cikin shi idan sama'un shakkat wa adinat li rabbiha wa hukkat idan sama'un fatarat sama za ta tsatsage sama za ta daddare saboda ainihin wato tsoron ubangiji subhanahu wa ta'ala wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا yini ne mai tsanani akan kafirai to sama za ta tsatsage saboda tsoro wata shibu fihi mafariqul wildani kuma kawunan yara inda gashi ke tsorowa a jikin kai zai yi furfura yaro karami zai yi furfura ranar gobe a alkiyama daga wannan ai aya ce fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba yinin da zai sa yara su yi furfura tsabar bala'i da masifa da tarzoman da ke cikin shi Allah ya kira yinin alkiyama yawmul faza'il akbar yawmul faza'il akbar ranar firgici mafi tsanani mafi girma amma fa akan kafire ke da hadari mumini Allah yakan amintar da shi shi yasa yace la yahzunuhumul faza'ul akbaru wa tatalaqqa humul mala'ikatu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun amma baka san a yaya zaka tashin ba shine matsala wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibu shi yasa sai ka zauna cikin jin tsoro da firgici yawmun abusun kam tarirun sharruhu fil khalqi muntashirun azimu shani yawmun abus yini ne wanda yake murtukake kan ce abasa bana ya daure fuska abasa wata walla ko thumma nazar thumma abasa wa basar to yawmun abus in an ce wannan yinin ya ɗaure fuska mana bai da daɗin lamari ƙamfaririn sharruhu sharrin shi mai tsanani ne sharrin shi mai tsanani inna na khafu min rabbina yawman abusan ƙamfarira kaga aya ce muna tsoro daga ubangijinmu wani yini murtukakke wanda yake mai tsananin sharri fil khalqi muntashirun sharrin nan nashi mai watsuwa ne a cikin mutane azimu shani lamarin shi na da girma lamarin tashin alkiyama duba farkon suratul hajji mal ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wama hum bisukara walakin 'adhaballahi shadid Allah ya ce ya ku mutane ku kiyaye ubangijinku ku yi sulhu da Ubangiji, ku ji tsoron wani yini, wanda wannan yinin, ya yi nasu ƙorabbaku ina zalzala ta sa'ati shayuna, lallai firgici da girgiza na tashin alkiyama abu ne mai girma. Yau mata rauna ranar da za ka ga abin da zai faru ciki shi ne ta zahalu kullu murdi'atin amma arza'at. Uwa da ke shayarwa za ta mance da ɗan nata. wata za'u kullu za ta hamlin hamlaha ciki in ɗan wata ɗaya ne rana za a haife shi wata nasa sukara kaga mutane a buge a maki wa mahun bi sukara ba su sha giya ba ba su sha burkutu ba ba su sha ƙwaya ba walakin na azaballahi shari firgicin tashin hankali da suka gani na azabar Allah ne ya gigita su mala يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ka dinga yawan tunawa da lahira ka tuna an ka kwanta wata ran ba za ka tashi ba kuma da an zare ranka kai kiyama ka ta tsaya rajifarka ta zo kawai radifa kake jira duk abin da ka yi za ka gan shi ko da zaran ka mutu fa shi kenan aikin ya tsaya aikin ya tsaya yanzu kawai abin da ya rage hisabi ne sannan ali yake cewa i'malu fal yawma amalun wala hisab wa gadan hisabun wala amal ku yi aiki yau aikin ake babu hisabi lahira ne za a yi hisabun babu aiki babu zancen aiki aiki an tsaye da shi kawai abin da kai shi za ka gani haka mu yi ƙoƙarin gyara lahiranmu daga nan ake noma ta can sai a je a girbi abin da aka shuka Allah ka ba mu ikon shuka alkhairi wal jannatul uliya ونار جهنم داران للخصمين دائمتان الجنة نما دوككيا tunda ita aljanna sama take da aka yi mi'raji da annabi sallallahu alaihi wasallam lace laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra ya ce mene ainihin wato a cikin najimi ko inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'awa kina aljannar a ina take a can sama wajejen sidratul muntaha magariyar tikewa wa naru jahannamin kuma wutar jahannama asali jahannam ba masruf bane suna ne wanda yake mamnu' min as-sarf sai da ce jahannamu jahannama ba cewa jahannamin ba a mai tanwini sai dai saboda darura ta waka kaga da sai ya ce wa naru jahannama jahannama dan baya daukan kasra ma ko to amma saboda darurar waka sai ce wa naru jahannami da aljanna da wutar jahannama darani gidaje ne guda biyu lil khasmaini da'imatani ga abokanan rikicin nan gidajen nan suna nan za su dawwama ba za su kare ba ma'ana abokanan rikici biyu musulmai da kafirai musulmai da da kafirai amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk amma alladhina shaqu eh fa fin nari lahum fiha zafirun wa shahiq to muminai suna aljanna uiddat lil muttaqin uiddat lil ladina amanu billahi wa rusuli وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والعرض السماوات والعرض عدة للمتقين إتكما وتا جداتي نوى جداني نوى جداني نكافري جداني نكافري تو a nan gurin abin da yake so ya tabbatar mana aqida ta ahlus sunna akan cewa wuta da aljanna suna nan a yanzu haka haliya akwai da suka ce sai bayan an mutu za a halici aljannan za a halici wuta daga cikin khawarij akwai masu wannan ra'ayi to aljanna tana nan shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala wato ainihin ya gaya mana cewa annabi ya wato da ya mi'raji sai ce inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'a kenan akwai ta aljanna akwai ta aljannar tana can haka ita ma wuta tana nan ba wai sai bayan mutum ya mutu ya an mai hisabi za a halitta mai gidan shi a wannan talauci ne ai shi Allah ta'ala komai na shi a wadace yake kowa fa yana ma da gida aljanna yana da gida a wuta kawai zaba za ka yi in ka bi Allah dama kana da gida a aljanna in ka saba mishi dama kana da gida a wuta shi ba ta kai yake ba can kai ka sani ina fata an gane wannan to daka tunda yace uiddat lil muttaqin dangane da aljanna kenan tuna akwai ta uiddat lil kafirin dangane da wuta kenan tuna akwai ta duk da Allah halitta su yayi suna da lokacin da aka fare su amma ƙarshen su ba ta da ƙarshe gidan wuta da gidan aljanna tunda me za a yanka mutuwa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ranar alkiyama za a zo da mutuwa ala surati kabshin a surar rago a ajiye ta tsakanin wuta da aljanna a yanka ta mai kira ya kira ya ce ya ahlal jannati khuludan bila maut wa ya ahlan nari khuludan bila maut nabi ya ce fayazdadu ahlul jannati farahan ala farahihim wa yazdadu ahlun nari ahlun nari huznan ala huznihim ce ku ta zaman ku babu mutuwa da haka yan aljanna su ji daɗi ɗan wuta su yi baƙin ciki shi yasa ɗan wuta Allah ya ce la ya mutu fiha wa la yahya ba zai mutu ba a cikin ta ba zai rayu ba labisi na fiha ahqaba za su yi ta zamunna a ciki malam babu karewa ya kira ta azabun muqim azaba ce wadda take ainihin dawwamamma ya kira aljanna jannatu adnin jannatu adin gidajen dawwama khalidina fiha abada za su dawwama a ciki har abada haka wuta mutum wanda ya shiga ciki Allah tabaraka wa cewa ma hum bi kharijina minan nar so da haka wuta da aljanna ba sa ba sa yankewa suna nan sai dai wanda ya shiga wutan yana da imani za a fiddo shi wata ran akai shi aljanna to amma dai a ce wutar za ta kare wannan babu wannan zancen babu wannan zancen jaham ibn safwan qabbahahullah shike da ra'ayin wato ainihin wuta da aljanna za su kare da tara yace tunda halittar su akai duk abin da yayi da farko yana da ƙarshe kaga su saboda mai hankalin su kullun suna auna shi akan hukuncin ubangiji ka kuma wannan ai rashin mutunci ne rashin mutunci ne shekul islam ibn taimiya an zalunce shi wasu suka ce shi ma ya ce wuta za ta ƙare sufaye babu fa inda maganan nan take a littafin ibn taimiya kawai su subuki ne da sharrunsu suka ce ibn taimiya ya ce wuta za ta ƙare gashi ibn taimiya littattafan shi kusan suna cikin littattafan da suka fi kowane littafi yawo a duniya ba inda ya faɗi wannan maganar a matsayin aqidar shi sai ma aka samu har littafi yayi ar-raddu ala mun ala al-qa'ilina bi fana'in nar yi raddi akan duk wanda suka ce wuta za ta kare ƙarya suke cikin majmu'ul fatawa yana da gurare da yawa da yayi suka ga jiham ibnu safwan da ya faɗi wannan aqida cikin minhaji al-muslim cikin minhaji muslim yake ko minhaji sunna ko minhaji muslim na aljazairi cikin minhaji sunna cikin wato bayanu talbisil jahamiyya cikin aqidar shi ta as-sufdiyya duka yayi bayanai akan haka cewa abinda jaham ya faɗa kiyasi ne babili ni da ido na na ka karanta bayanan ibnu taymiya akan wannan matsala kaga sharri ake mishi sharri ake mishi Allahumma sai dai wani zance daga Ibn al-Qayyim da ya hakaito daga Ibn Taymiya da suke gutsura zancen cewa an ruwaito daga wasu magabata an ruwaito da sighatu tamrid sun ce wata rana kila wuta ta iya karewa amma dai da Ibn al-Qayyim da Ibn Taymiya duk ba su yarda da wannan ra'ayin ba shi ko wanda yayi hikaya hakil kufri laysa bi kafir dan mutum ya bada labarin wani ya faɗi wata kalma ta kafirci bai zama kafiri ba in ka ce fir'auna ya ce ana rabu kuma la'ala sai a ce ka ce ana rabu kuma la'ala kaga mantiƙayyan da shari'atan da hankal a hankalce ba a kyauta ma ba ko ba haka ba to don haka zance ne na jaham da wasu daga cikin mu'tazila da suke ganin wuta za ta ƙare ko aljanna ma ita ma za ta ƙare amma wannan zancen banza ne daga wuta ba za ta ƙare ba aljanna ba za ta ƙare ba dalilai kuma na shari'a sun tabbatar da haka ijma'in magabata da ibnu taymiya ya ce ba wanda ya riga jaham ibnu safwan faɗin wannan magana shi kuma kaga ya rasu 303 ya rasu wato ainihin afun ba 300 ba 200 da wasu abubuwa can ya halaka ya koyi wannan aqidar tashi aqidar shi da ya kafa ya zama ya maida ta masdari daga su al-ja'd ibnu dirham amma dai a ce wuta za ta kare ja'ad ma bai faɗe ta ba alja'ad bin dirham bai faɗe ta ba sai ainihin wato aljaham ibnu saf wanda sanadiyar wannan kalmar mutane da yawa sun kafirta shi ina fata an gane wannan to shi yasa sai ya ce da'imatayn da'imatayn wutan nan da aljanna za su dawwama yawmun yaji'ul muttaquna li rabbihim ranar da masu takawa za su zo zuwa ga ubangijinsu wafdan cikin tawaga ala nujubin min al'iqyani saman wasu dawakai waɗanda suke da kwalliya na zinari da azurfa. Iqyan wato shine az-zahab wal murakkab zinari wanda ya kasance mutakafif ya taru yana kyalli yana yana walwala. To haka mu'mine za su Allah ya ce yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda za mu tayar da masu takawa zuwa ga Ubangijinsu tawaga mala cikin runduna ta girmamawa. Akwai wani athar da ake roto daga Sayyiduna Ali cewa wato za a tashi wato ainihin muminai kamar yadda ya zo cikin musnad da shi ya zo marfu'i ne annahum yuhsharuna ala nuqin lam yara al-khala'iq mithlaha wato za a tayar da muminai saman wasu raƙuma wanda halittu ba su taɓa ganin irinsu ba alaiha rahailu min zahabi wanda raƙuman nan suna da sirdi wanda yake na zinari hatta ya duribu abuwa baljanna har sai sun zunguri ƙofar aljanna to amma sai dai athar ɗin ba'ifi ba'ifi ne ibnu abiduniya shi ma ya fitar da shi cikin wato ainihin cikin ɗaya daga cikin littattafan shi imam ibn qayyim ya kawo shi cikin tafsirul qayyim din shi da aka tattara na maganganun ibn qayyim ya raunata shi yake cewa wa fi raf'ihi nazar wal ma'ruf annahu mawqufun ala ali mawqufi ne akan zancen ali to amma riwayan ma zuwa ga sayyidina ali ita ma akwai rauni cikin ta akwai jahala ta an-nu'man ibn sa'ad akwai rauni na abdurrahman ibn ishaq na fata an gane Allahu alam to dai wato ainihin cewa za a tayar da muminai zuwa ga ubangijinsu wafdan su taso cikin tawaga wannan ya tabbata a ƙur'ani ya ce wa yau mana shirin muttaƙina ilar rahmani wafda tawaga ta girmamawa wadda ake mutunta su kuma dalilan ƙur'ani da sunna sun nuna muminai za a karrama su ranar alkiyama la yahzunhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul mala'ika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'aduna hakan nan Allah ta'ala ce wato innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim in sun zo aljannan Allah zai ce salamun qawlan min rabbir rahim ملائكو والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار سوما تكاننس دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ويجيء فيه المجرمون إلى لظى مجرمي ما صلي في سوكما أو النين زاس تفزوا وتلذا ميسا أكا كرات لذا ألا يافدا innaha salla innaha laza nazza'atan lishawa tana tube wato ta yage fatar fuska tana yayyage musu fatar goshi ko fatar fuska to dan haka za a tayar da waɗannan kafirai ila lava yatalammazuna suna buɗe baki irin na kishin ruwa talammuzal atushan irin yanda mai jin kishi yake buɗe baki irin yadda kaga kare in yana jin kishi zaga yana buɗe bakin shi haka yana zaro harshen shi to a haka za su tafi jahannama shi wannan ishara zuwa ga faɗin shi wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda za a kora a ta ya kafirai da masu laifi zuwa ga jahannama wirdan wato ya kamanta da yadda raƙuma suke tafiya cikin dandazo gurin shan ruwa in suna jin kishi kaga su ma kenan cikin jin kishi za su tafi cikin jahannama su je babu ruwan sai abinci mai kaya mai ɗaci mai yawa kuma in sun gama su ce wasu kuma an hamim a ba su ruwa kuma an tashi sai a ba su ruwan mai tsananin zafi fakaffa am'ahum da Allah ya ba da labarin wato kaya da bala'in da za su ci na abincin jahannama sai ya ce wato ainihin thumma inna lahum alaiha la shauban min hamim sai su gauraya shi da wani ruwa mai tsananin zafi to hukuncin mai aikata laifi ko kuma mutumin da yake aikata babban laifi sai ya zama Allah bai mai rahama ba zai shiga jahannama to wata ran zai fito shine mas'ala mas'ala ce ta aqida wa dukhulu ba'd al-muslimin jahannamin bi kaba'ir al-atham wa tughyan shigar wasu daga cikin musulmai zuwa jahannama saboda ba'u sababiyya saboda manya-manyan zunubai da laifuffuka da ainihin wuce gona da iri da suka yi ma'ana wannan gaskiya ne to cewa shi dukhulu ba'd al-muslimin jahannam ba yana nufin duk wanda suke aikata babban laifi sai sun shiga jahannama ba fa baya nufin kafiri ne mai aikata babban laifi da wannan aqida ce ta khawarij musamman tun da can gaba zamu ji yana cewa lasna nukaffiru musliman bi kabiratin fallahu dhu afwin wa dhu ghufrani an gane ko yana nufin wanda zai shiga jahannama da gaskin ahlul kaba'ir wanda Allah bai mishi bai mishi rahma ba domin masu aikata babban laifi ranar gobe alkiyama suna da halaye guda hudu na farko a aqida ta ahlus sunna mai aikata babban laifi ba kafiri bane mu'tazila da ainihin khawarij sune suka kafirtar da mai aikata babban laifi duk da su mu'tazila sun ce ba kafiri bane amma dai zai dawwama a wuta kawai ana jika dai ko sannan mai aikata babban laifi ba za a tuɓe mishi imanin shi ba ba za a tuɓe mishi imani a ce kafiri ba khawarij suka yi haka ko sau kuma ba za a itlaqin kamalal iman a tattare da shi ba ba a cewa yana da cikakken imani mazinaci mashayin giya barawo dan zamba cikin aminci mai algush ba za a kira shi mumini cikakke ba domin wannan aqida ce ta murji'a murji'awa su ne suka ce babu tafadul a cikin imani da imanin wato ainihin sayiduna abubakar da imanin kartagin gidan 'yan caca suka ce duk ɗayan a gwai na halakakku ne to haka ba za ka tabbatar mai da cikakken imani ba sannan yana ƙarƙashin mashi'a ta ubangiji yana ƙarƙashin ganin damar Allah in Allah ya ga dama zai mai rahama inda yana da imani a ranshi in Allah ya ga dama kuma zai mai azaba yu'adhibu man yasha'u wa yarhamu man yasha' sa'annan ka ƙudurce koda ya shiga cikin wuta zai fito wata rana za a kai shi aljanna za mu ji matsalan nan an gane wannan ko sai ce wallahu yarhamuhum bi sihhati aqdihim Allah zai musu rahma su waɗannan wato ahlul kaba'ir da suka shiga wuta bi sihhati aqdihim saboda ingancin aqidar su inda mu'mine ne masu tauhidi wa yubaddalu min khawfihim bi aman za a musanya musu tsoron da suke ciki na cikin jahannama zuwa ga samun aminci na cikin aljanna za a cece su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya bada labari hadisin Abu Sa'id al-Khudri ke cikin sahihain cewa wasu in sun shiga wuta za a fito da su Allah zai ce wa mala'iku akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min iman duk wanda yake da imani daidai da ƙwayar zarra a zuciyar shi to a fito da shi daga wuta a kai shi aljanna sau da imanin shi tauhidin shi an gane ko amma mushriki ba rana fitowar shi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha to kaka ji an ce mai babban laifi ko ya shiga wuta za iya fito da shi kace a to shikenan bari kai ta abin da kaga dama al mu'asi baridu al kufr al bid'u baridul ashirk zunubai da kake aikatawa yan aikin kafirci ne watan wata rana baka san sanda zaka yi kafircin ba daka shi zunubi nisan ta shi ake wala taqrabul fawahisha ma zahara minha kuma batan kai in kana da hankali har kai fatan ka shiga wuta yahudawa kenan sune suka ce lan ta masanan naru illa ayyaman ma'dud sun yadda za su shiga wutan amma dai ba za a jima ba to ko gefen wuta kai fatan ka rabe ta mumini faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz azabar Allah ba ka dauka irin azabar duniya ce fa yawma idhil la yu'adhibu azabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad ba wanda ke irin azaba irin ta ubangiji ba wanda ke damka irin damka ta ubangiji daga ka kiyaye fushin Allah da dukkanin ikonka ka dage ka ainihin dukufa gurin neman yardar Allah ta hanyar neman taimakon Allah da nisan ta saba mushi sai ce wa shafi'uhum inda al-khuruj wanda zai cece su gurin fitowa daga wutan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya tabbata a sunna cewa ahlul kaba'ir masu aikata manyan laifuffuka sanda za a tsamo su daga cikin wuta da ceton manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam irin nan mun ambaci kuke ba a wannan majalisin bane matakai na ceto da annabi zai yi guda shida ne zai ceci ɗokacin al'umma gabaki ɗaya Allah ya musu hisabi, don da Allah ya fushi da kowa. Sannan zai ceci wato ‘yan aljanna sai ya zo a buɗe musu ƙofa su shiga aljanna. Sannan zai ceci ‘yan aljannan daga wani matsayi a ƙarawa mutum matsayi, kamar yadda wasu suka roƙe shi ya ce ku yi ta yin kaza in kuna son ku yi makwabtaka da niyya aljanna. Uku kenan ko? Sannan zai ceci wasu musulmai sun cancanci shiga wuta. sai a yafe musu a kai su aljanna sannan zai ceci wasu wanda sun shiga wutar shine wannan matsalar amma suna da imani a ransu sai sa baki Allah ya karrama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito da su daga wuta ya kai su aljanna sannan zai ceci ammun shi Abu Talib a rangwanta mai azaba ba dai zai fito daga wuta ba amma za a rage mushi azaba shine matakai guda shida to shine sai ya ce wa shafi'uhum wanda zai musu ceto zai musu alfarma a gurin Allah yayin fitowarsu daga wuta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas dan Malik dake cikin Abu Dawud da Tirmidhi da Imam Ahmad rahimahumullah yake cewa shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cetona akan wato cetona zai tabbata akan masu aikata babban laifi daga cikin al'ummata hadisi yanda Sheikh Al-Albani ya inganta shi cikin Sahihul Jami' da kuma ta'aliqin shi na Mishkatul Masabih an fahimci wannan ai sai ce wa duhuruhum tsarkin su za su samu tsarki fi shaqi hayawan a cikin koraman nan ta rayuwa ya kira ta shaqi duk da a asali annahar ne take shaɗi shine gaba saboda dai darura ta waka ne yace shaɗi duk da ya halatta ambaton juzu'i ana nufin alkullu ko kamar ka ce kan wani kana nufin shi da kanshi na hango kawuna goma ko makiyaya suna da wannan istilahi sai ina da kai kaza na ɗaure kai kaza a gida ya ɗaure dabbobi kaza an fahimta kina ya halatta a ce gaba ana nufin duka ƙoramar ko duka teku wannan shi ma ya tabbata a sunna zan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ba da labarin cewa za a fito da wasu mutane daga cikin jahannama bayan sun ƙone sun bushe sun ainihin wato yi bakikirin a wani hadisin kamar gawayi sai za a fito da su sai a sa su a naharul hayati a wanke su annabi ya ce sai nama ya dinga tsirowa daga jikinsu kamar yadda ƙwayar wato irin da aka shuka a gurin da ruwa yake wucewa yake yawan fitowa da wurwuri to haka jikinsu zai tashi ya motsa su koma daidai sai a kai su aljanna an gane da dan aljanna za a mai halitta mai halitta ka dan figigi ba za ka iya ci ka koshi ba sosai ko eh sai a yi zira'i 60 tsawon annabi adam kenan faɗi kuma zira'i 70 dan aljanna kaka ce to ai yayi muni yayi rashin kyan ganto ai kowa haka yake aljanna inda a yanzu yanda mutane suke za a mai da kai zira'i 60 tsawo faɗi zira'i 7 ai sai kai ba za ka yi kyan gani ba ko kai kyan gani ba amma in kowa haka yake ba wata matsala ba wata matsala kai yanzu da kake ganin kai ba ba wani kato ba ne ba a gurin kiyashi wani ba'adi ba'adi yake ganin ka ko gurin wada ma ka yi yawa ko to Allah ka Allah ka datar da mu to da ka sai a kai su ainihin alha annabi ya bada labarin wani bawan Allah ne labari mai ban sha'awa da ban dariya ko shine karshen wanda za a fito da shi daga wuta sai an gama kai kowa aljanna shi yana nan baya wuta baya aljanna sai Allah ta sai ya ce ma ubangiji innahu innahu yace qad qashabani rihuha wa harrakani zaka'uha sai wato wutan nan zafinta ya ya dafa ni hucinta da tururinta ya gasa ni ya ubangiji ya dan kautar da fuskata daga wutan shi kawai azabar shi wuta yake kallo sai Allah ya ce mai na san halin dan adam fa in na matsar da kai kakka nemi wani abu ya ce na rantse da abin da zan ni dai in daina ganin wutan na kawai sai a juya shi yana kallon aljanna kuma sai dinga jiyo kanshi yana hango abubuwa sai ya ce annabi ya ce sai ya dan yi shuru kaɗan mutum sai ce ya ubangiji da an dan matsar da ni bakin kofar aljanna ne ya ce ashi ba ka yi alkawari ya ce Allah taimaka sai a kai shi bakin kofa yana hango kayayyakin jin daɗin aljanna ya shuru abin da ya da ɗan kunya ko can ya ce to da ubangiji a sana aljanna ne ya ce haba ɗan adam ka cika yaudara sai a kai shi aljanna shi ne ƙarshen wanda za daga shi kuma to an rufa ceto to mu Allah ya sa muna cikin ɗiban fari liman ne kawa karamika hatta idza tahuru har sai lokacin da suka tsarkaka wato su 'yan wutan nan da aka fito da su za a kai su aljanna hunalika suka tsarkaka cikin wannan ƙoramar ta, ta rayuwa udkhilu jannati adinin sai a shigar da su gidajen dawwama ta aljanna wahiya khairu jinan donan aljanna sune mafi alkhairin aljannatu to anan gurin akwai nazar fihi nazar ya wa huwa khairu wahiya khairu jinani asalayi abu wanda aka fito shi daga wuta a ce za a kai shi aljannar da tafi wace aljanna ce tafi firdausi to a ce za a kai shi aljannatul firdausi yana buƙatar dalili kawai dai za a kai shi aljanna an gane ko eh bal cewa ma za a kai shi aljannar da bata kai na wa'inda aka kai a ɗiba faru ba kusan shi yafi ƙarfin dalili tunda shi za a ce za a iya kamanta ni'imar shi da cewa arzikin duniya a ninka shi biyu tunda wani hadisin wancan bawan Allah da aka danyi zango da shi har ya zo aljanna Allah zai ce mai kayi burin abin da kake so eh ta buri Allah ina son mota kala ina son kai sai yayi shiru Allah ya ce to ka zafa baka roƙa ba Allah zai ta tuna mushi eh ta tuna mushi duka duk wani jin daɗi na duniya sai an gama bashi ya maka ya ce eh yayi sai ya ce to an ninka maka kuma komai da ka har da wanda baka sani ba kaga ai duniya akwai abubuwan da baka san da su ba ko su suka fi yawa da zinari da azurfa da diamond da duka na duniya da duk wata mota duk wani jirgi duk komi na arzikin duniya amma wannan shine talakan yan aljanna sumu insha Allah fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at ai wannan uzuni ya ji ko to su na ɗibar fari sumu in Allah ya yarda ko akwai abin da ido bai taba ganin irin shi ba kunne bai taba jin labarin shi ba zuciya kaga dai dan adam da kwakula kwakulan masifa to annabi yace wala khatara ala qalbi bashar bai taba zuwa a tunanin dan adam ba ko wancan da kaji an ce za a bashi kaza da kaza da aka gaya ma ko kaji an ce salsabila su wane ne zanjabila ba irin cittaka ta duniya ba Abdullahi dan Abbas kamar yadda al-Imam al-Baihaqi ya kawo cikin al-Ba'th wa an-Nushur a Sheikh al-Albani ya hassana isnadin cikin Irwaul Ghalil to duk abin da ka ji labari a aljanna to a duniya sunan ne kawai babu irin shi a duniya sunan ne kawai ya zo ɗaya amma na aljanna ina na, na, na ubangiji ba irin namu ba ne fallahu ya jima'una wa iyahun biha wani ce Allah ya haɗa mu da mu da ‘yan aljannan nan a cikinta min gairi ta'azibin ba tare da azabtarwa ba wa gairi hawa kaga shi ba anan kaga kamar yanda na faɗa ko ba sai an biya da mutum jahannama ba malam shi ma ɗiba fari ya roka shi yasa ce min ghairi ta'dhibi kaga sun ta an kai su wuta tukunna to mu muna son a hada mu da su a aljanna wato muna ciki su shigo mu mu shiga min ghairi ta'dhibin ba tare da wata azaba ba wa ghairi hawani ba tare da kaskanta ba amma wannan daga falalar ubangiji ba wai wanke kanshi yake yaushe yasa ma sai ya roki Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya datar da mu ga baki daya duka in ka tashi roƙon aljanna ka roƙi firdausi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni to malam zai kawo mana kuma rukunan musulunci bayan wannan insha Allah ta'ala daga baya ƙara waiwayowa kan abin da ya shafa aqida ya tattabo dama dai mun ce wannan makaranta ce komi ta shafa komi ta kunsa wannan nuniya din سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله راتونا تركوا